العليم من الشيطان الرجيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا لولا أرسلت إلينا رسولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazin ahadu sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a hudu ga wata na rabi awal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da talatin ga watan tara dubu biyu da ishirin da biyu a darasinmu na ƙarshe mun tsaya muna cikin suratul qasas ina ga dai mun tsaya ne aya ta 44 ne to duk sha ladin za mu tashi aya ta daidai da nan da kan magana za mu tashi aya ta 44 cikin suratul qasas kahin nan yan uwa ina da kira na musamman game da 'ya'ya mata kiran da nake ma ya mata kira ka duk musulma mai son mutunci ko kare mutunci muna kiran ku yan uwa mata musulmi musulma wajibi da ya kanki ki kare mutuncinki da na ɗanki jikanki babanki uwarki wanki kananki duwani naki yan uwa ba kwanaki mun yi bayani kan masaloli wanda a yau zamani na yanzu wanda turawa suka mana ca wajen magana ɗiya mata na gudun aihuwa kasa aihu su ci gaba da karatu mu yi bayani wa wata mu yi bayani ba muna kyama ko gudun karatun da ya mata ba masala da na bayani cewa kowa ya ta kai shi a wancan lokaci mu yi bayani wani minista ya irin wannan bayani sun buke matakaiya to amma abin da ya ban tsoro wallahi irin in kana kallon talabijin irin hanyoyi da gaske ce wannan minista ke maganar da yadda gaske ce ta dubin duk wata hanya ta waye ma iya kai a waye musu kai yadda kasu ɗauki ciki dimi kallon talabijin ya san da haka furoje da yawa ya zo a kama ka kawo ba likitoci su da wani taro iri-iri kuma da ta kai yanzu yan lafarcin kansu ake ɗauka da buɗe cibiyoyi na musamman da gaske yake diyan da za a yi a karantar da ke shan magani ne allura ce sa wani ƙarye ne a jiki kadda ki ciki ki ta karatu ki yan wa bayan da muka mu a matsayinmu na musulmi mace karamar mace ba magana ciki ba ki gudu a zina ba diya ba ake gudu ba aihuwa ba ce aihu zinan wannan ce aihu ba ki mutunci diya mace ta bar namiji sai da ya ta ba ba ta ci mutuntun kanta ta ci na ɗanta ta ci na ubanta na uwarta duwan nata ta ci mutunci shi wanda wata ran wani zai ɗauki gori ya mara ɗanki gori iya cikin jama'a nawa suke yi ce tambayan uwarka duk mutuncin mutum jiya da ke da an tsami uwarka abu an karya mai gwiwa an karya ma ɗanki gwiwa cikin jama'a da haka ki kare kanki ki ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa la taqrabu zina innahu kada ta shiga wata sabila iyakan laifi abinda ka Allah ta aikita muna ji haka iya mata kanku ya kanku rudu da wannan magani ko allura a kwanta miki da hankali ko baki ciki ba take mana magana ba wannan zunan kika kadar ko ba ciki muna fata ku warka ki kare mutunci da naki ku kuma uwaye maza masu tunanin karatun iya dogon karatu wani tsoron Allah kai ne mas'ul a gaban Allah subhanahu wata'ala lokacin da diyarka ta nemi arme nawa ƴan matan za su nemi arme ya ce a yakin idar ijid sai ta masters masar ɗan zai ya ta ida alhali yawa wannan ɗiya namu mutane ne kamar mu yadda wata ke cewa wata suke ta yi abinci mamma ya mutu shi kamar cewa da kai zahi suna bukata ɗin da kai kake bukata wannan al'amarin wa bai da magani gwanda duk da an san da matsala aka samu mace a gidan da kawai tana arame amma hadarin da yake baya gwanda ta ya arman tana karatu ya harin ya kaɗa don wancan bukata akwai wani mai biya mata wannan bukata amma wallahi mu muka san da wani matsalar matasa gudun sani ba yau za su maka waya malam na samu miji baba na ce na kare kaza duk kuma ina sha'awa malam Allah wata ta malam wata addu'a za a bani ban ina ban haƙu ba addu'a ban addu'a abin da jami'a ke ruwa duk malamin da zai baki wata addu'a ta sha'awa na ce akwai addu'a cin tuwo ta ce a akwai ta kishirwa ta ce a to wani mamadu addu'a wallahi ba ta addu'a ko ne ki yi ainihin kun wani ɗan wani mishi ya kai irin wani arme karatu ma biya mai aka yi mai tsada a nan kusa ya same ni wallahi yake mun jajen uwa ya musa a yanzu ya kada karatu iya da wani malaki sha wallahi ma nan sha'awa ta an ta taso in dai ba jima'i zan yi ba sai an yi likita an yanka al'awar ta kwata kwanta Allah sai to kai wata ayoyi ne za a yi kasance ake biya man jika kaza karatu maimakon a biya kudin a baka arme ma tun da ubangiji zai biya maka wannan kudin sai ka biya baka arme amma wallahi akwai hadari suna cikin wallahi samari kuma suna cikin hadari wanda kuma wallahi wannan farfaganda da ake yi wallahi za ka tafi da su dama suna sha'awa wata na gudun kanta ya ciki an ce gagaranti ku ji tsoron Allah ki kare mutuncinki ki kare na duk wani naki azabar Allah ta yi wannan kuma menene Allah taimake mu Allah kare ayalanmu Allah kare ayalanmu Allah ba su fahimta ta kare kauri amin rabbal alamin za mu tashi ayata 40 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كنت بجانب الغربي إذ قدينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين أما وانا آيوي suna jan hankali da hujjar da mai neman hujja ko dalili ce muhammadu rasulullah manzo ne daga allah hatta su masu adawa da shi inda sun lura ku diba allah cewa makunta bi janibi da karbi ƙarƙarin alamtar al'ama ai muhammad ba ka gabascin wannan dutse ga yammacin ɓangaren yamma na wannan dutse ai ba ka nan idan ƙadaina ila musa amma lokacin da muka wa musa wannan wahayi bayani da aka yi baya irin wahayi da tattaunawa da allah subhanahu wata'ala ya da musa alaihissalam ba ka nan aka yi wa makunta mina shahidin ba ka halarci wurin ba amma ga shi kana ba labari dalla-dalla tun farkon kira da za ka musa jarrabawa ta sanda ta macijiya da yadda ya rubutu yadda ya dawo da irin dai abin da ya fara a wannan wuri kuma abu ne wanda yake da alaka da su bulu isra'il masu alfahari da ilimi a wancan zamani amma kana ba ka labarin dalla dalla kamar a gaban ta akai Allah ce walakin na an sha'ana qurun fatatawala alaihim umar amma abin da ya kai haka mutane zamani ne yau da gobe yau da gobe mutane wahayi ya zo an yi gyara yadda kuma kaɗan kaɗan abin ke rushe abin ya lalace koma yau kamar ba a taɓa yi ba kina wannan inda suna da hankali da neman gaskiya ya kamata su gano muhammad masul manzo ne daga allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma kun ta sawuyin fi almadin haka wata mas'ala da kuma muka ambata a baya ai muhammad ba ka ba a zamanai ba kai ba mazaunin garin madayin ba madayin inda musa ya je ai ba ka kai ba ɗan garin ba ne ba amma a ta tudu alaihim ayatina amma kana kan ta musu ayoyinmu Allah bada labarin zuwan Musa Maryana da yadda ga wannan yan mata da yadda ya mu'amala da su da yadda aka yi kwadago aka bashi mata duk wannan bayanin dalla dalla ai kai ba ɗan garin bane bai taɓa zuwa magar amma iya ba su labari mu abu ne da yake da alaƙa da su bani Isra'ila ya ce Allah ce walakin na kunna mursalin amma mai yawa kana Allah ce mu masu aiko da manzanni ne wanda shi ne alama ta cewa manzo ne daga Allah subhanahu wata'ala an da kai wata ala mai wata mai san gaskiya ya yarda imin kauya Muhammadu manzo ne daga Allah subhanahu wata'ala wata matsala ko ta gaba ce kuma kun tafi da tur wa ma kunta bi janibi tur idna daina walakin rahmatan من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون نعم الله يتوى ما كنت بجانب الطول izina daina haka ya muhammad ai ba ka gehin wannan dutsen tsoro sai na lokacin da muka kiraye musa a wancan wuri ya musa inni ana rabbuka zuwa karshen bayani baka walakin marhamatan min rabbi amma wata rahama ce ta musamman daga ubangijinka Allah ya aiko ka litunzura qauman ma ta'um nadhir min qablik dan ka yi gargadi ga wasu jama'a wanda wani manzo bai zo bai musu wa'azi kan sai ana nake da qurayshawa ya kaga ku gane dan uwan ku manzo ne daga Allah ya bar labarin wasu annabawa da suka gabata kuma bai gan su bai zama ba inda suka rayu ma na bai wani baka labari dalla dalla na wannan al'umma ya kamata ki ku gano manzo ne daga Allah Allah ya aiko ka dan kai gargadi da kauman ma ma atahu nadir mutanen da wani mai gargadi kafin kai bai zo duka mutane la'adun mai tazakarun an aiko ka ka yi kira ka yi gargadi don su falka su wa ya Allah ce walaula walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasul لولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين نعم الله سبحانه وتعالى كتا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم نعم الله كاو حكمة أيقو da manzo ko manzanni lati waɗannan mutane in ba dan ba kada Allah musu kamu da wata musiba kuma dalilin aikin su ne Allah zai aiko da wannan musiba ko azaba fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasula sanin ka cewa ya Allah dan me yana dan me ba aiko mana ba da manzo fa nattabi ayatik wa nakuna minal mu'minin Allah ya hana aiko mana da manzo mu bi ayoyinka mu shiga layin masu imani kina rashin aiko da manzanni ne da bi imani ba dan Allah ya yanke hujja ne kenan Allah ya aiko ka a matsayin manzanni manzo kamar da kita rusulan mubashirun mundirin da Allah kun nan Allah ya ta bada rusul Allah ce rusulan Allah ya aiko da manzanni mubashirun mundirin ya aiko da manzanni masu bishara da galgadi li Allah ya kun nan su ta bada rusul don kan mutan samu wata hujja a wajen Allah ba ya gaya mana ba to Allah ya aiko da manzo ya yanke hankali kenan kai ya kake ce baka labari ba annabi ya zo manzo ya zo kuma ya yi bayani daga Allah subhanahu wataala ke duk da bai imani ba ba shi da wata hujja a wajen Allah subhanahu wataala kenan Allah ya kare wannan hujja ta ce ya aiko ka a matsayin manzo dan ka ce a inda aka aiko wani manzo da mun imani mun ba ayoyinka to ga manzon ya zo sun imanin ba su yi ba ya Allah ci gaba فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون
na'am na'am Allah ki ba mu labarin halin taurin kan mutane falamma ja'ahum alhaqqu min indina lokacin da gaskiya ta zo daga waje ma'ana zawwal manzala ya zo da alqur'ani wannan gaskiya ce ta hakika wadda babu shakka akan maimakon su yi imani qalu laula utiya misla ma utiya musa yau in har da annabin Allah ne me zai hana irin ayoyi da Allah ya ba Musa alaihi salam na sanda maciziya tufan jarar fara da jini da aka tawa wannan ayoyin da Musa ya kafa Musa Isra'il me yana kai ma da a baka ayoyi irin wa'annan man dan mu gane kai manzo ne daga Allah subhanahu wataala har kullum da kai manzo ne na Allah haka suka faɗa shi me ya hana kai ma ka zo da ayoyi irin wanda aka ba Musa Allah ka ce awalam yakfuru bima utiya Musa na Allah ya wani tun suna ce ana magana da jinsin bashar halin mutum taurin kafa wannan magana da suke su lokacin da aka aiko Musa da waɗancan ayoyi ba su kawo ce Musa ba a hili wanda ma aya ta shahawa ba su ibadawan da Musa ya zo da ayat tun da magana ta farar da jini da kwaɗin da kwalkwatar duk gaba ɗaya kowace za su yi alkawari Musa ka roƙi Ubangijinka yadda ya saba amsa addu'arka idan ya ɗauke mana wannan bala'i na fara za mu yi imani da kai musakan maka ɗan uwan kamar Isra'il wata hin aka ce wani kuma suna kallo Musa ya roƙi Allah kuma a janye bala'in kai tsaye amma su koma gidan jiya kuma aya ba ɗaya ba jini kwara ta kai ruwan shansu gaba ɗaya koma jini kuma hikima ta Allah aya ƙara a gidi a gari ɗaya suke rayuwa a wulba suke rayuwa da su da banu isra'il gidan banu isra'il ruwansu ruwa ne amma su ruwansu jini ne kibdansu an ce malaman tarihi na cewa don tausayawa isra'ili zai ɗauko ruwa a baki don wahalar da baki ɗai ɗan wasu ke ja wajen zama zai tura mai a baki don ya sha ya kuma jini wanka aya ce a yi yawa ba wa maganar garjan makanta aya ce daga Allah cewa tabbas wannan manzo ne daga Allah kuma jarrabawa ce daga Allah kuma Allah ubangijin Musa iya da ikon ɗauke wannan bala'i amma za a yi su ce kai daman kurin katari ne eh su koma gidan jiya aka yi na wari aka yi na kwaɗi duk wani abu da kansu amma ce sun yi imani da musa shi Allah ce aulam ya kufuru bima utiye musa shi ba san kafir ce ma ba abinda aka ba musa min kabal kafin yanzu su kuɗi nema a babu irin nashi ba su suya na sun imani ba su yi ba imani hamma ƙalu sihirani ta zahara hamma suka ce ai matsawa ne tunan malamin tafsiri da kalma ce mai ɗoka tun daga sahabbai shi ana ni nan da aka ce matsawa ne guda biyu ana ni musa ne da haru wasu na ce a magana ce ta wannan 'yan zamanin ya ce ƙur'ani da a taura su wai ganin cewa ita ce ta zahara kenan aka san duka biyun me ba wani magana a kan shi ya tabbata illa kan ayin wanda suke magana cewa ai an ce wa musa da haruna ba ga mu an ce matsafa ne an ga musu haka fir'aun ya ga musu haka nan ko ku idan muka ɗauki qur'ani da at-taura muka suke kawo kamar tsayi abin mamaki manzon sallallahu alaihi wasallama an san bai ga ba at-taura balle ya karance ta amma wanda ka cikin qur'ani an ka ɗauko a taurata labarai da yawa da suka gabata na annabawa sai ka ce wani abu ma kamar a ƙur'anin aka ɗauko kamar an kofi ne a taura an kafin ayi kawai ka abu kamar da mai magana asalin magana ce daga Allah illa an yi taharifin ƙur'an a taura ne amma suna da kenan alaƙa to wannan ganin alaƙar ƙur'ani da a taura sukan ce duka dai tsayin ne abin daba-daba ne aka musu daba-daba biyu ne ke taimakawa juna abin da yake kawo ƙarin tafsirin ƙur'ani da a taura ayat da take gaba da Allah da bayan sun ce inna bi kullin kafirun to mu dai kowanne mun kafircan in wa duka an ce abu ne mai ihtimal idan mun ɗauki zahirin wancan bayanin muna cikin bari magana wa muna magana bayanin wanda kafirce ma Musa da Harun to Allah ce ai ga sun ce matsafa ne guda biyu har da kusa da maganar kenan Musa da Harun nan masu ganin cewa ƙur'ani da attaura ne ganin ayar da take gaba bayan wa qalu inna bi kullin kafirun kowane ne mun ki bana sun ki imanin da Musa da Haruna ne ko mun ki imani da Qur'ani da attaura ko da dai Allah bin yawa kan tabbas قل فأتوا بكتاب من قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين نعم قل الله سبحانه وتعالى كيبا منزل شيء أمرني يجا ما سوى النمغان فأتوا بكتاب من علم الله هو أهدى منهما جامس سكاوان للتاهي نمسمى دقوجا الله wanda ya waɗannan biyun shirya su wani gina a taurar inji ta ƙunani ku kawo wani littafi da domin yawa a tsara kowace littafi ne hudar wa rahama a ta zamani shirya ce daga Allah da littafi ne daga Allah subhanahu wata'ala ya yi kuma nan al'umma ta wani Isra'il littafi ne shirya ila bayani a wancan zamani littafi ne zuwa gare kuma bayanin da ya gabata yau gobe da gobe sun canza abu da yawa da ke ciki amma asali a taura littafi ne daga Allah subhanahu wataala har ma iya daga cikin rukunin kai imaninka ya tabbata mai imani ne sai ka imani a taura littafi daga Allah sanan ba taura ta hannun wannan amma kai imani akwai littafi da Allah ya aiko Musa da salam mai suna a taura haka akwai littafi mai suna injil haka zabur duk wannan ya ga imani da sufi ibrahim ya ga imani da tattawai ne daga Allah subhanahu wata'ala ba ɗora ma ba aiki da su da abin da ke cikinsu amma da ka yarda da tattawai ne daga Allah a wancan zamani su ne shirya dokokin wancan al'umma daga baya kuma Allah ya aiko da ƙur'ani annabin ƙarshe yanwa mun san cewa a taura da inji da zabur suna tare da juna da duka littayi ne na banu isra'il littayi tawai ne na banu isra'il domin altaura ce shigo ƙarƙashin altaura allah subhanahu wata'ala ya aiko da manzanni masu yawa hatta annabi dawud na tawar na da bayan allah kamar na da dawud zabura ita kanta annabi da ke shi kan annabi dawud da ke shi annabi dawud da littayin shi babban jigon littayin shi altaura ce altaura ce littayin annabi dawud da yake shara yake dokoki da ita ita zabur ita kamar zaman wa'azi ne wa'azi ne galgadi ne amma tana tafiya da attaura wajen dokoki ita ba doka bace ba abu ne a cikin nan wa'azi ka da galgadi a ciki hatta injil injila injil kan da Allah ya ko ita ma compliment cikon abin da yake abin da yake cikin attaura ne aka zo ake complimentar su da ƙarin bayani akan kaza kaza ne amma ita ma dai shi kwanta attaura ne haka nan attaura da zabur da injil duka littafai na gudun isra'il ke mu za mu yi imani akwai littafi a taura daga allah akwai zabur daga allah akwai injil amma ba wanda suke hannunsu ba a yau Allah ma'amuni Allah mana shaida Allah ya shaida cewa sun canza sun rikita waɗannan littattafai tun da jimawa za to kenan a nan Allah ce annabi gaya musu to su da suke inkarin ka ka zo littafi na Qur'ani suke magana su kawo maka littafin da ya naku kai da Musa su shafi matsawa ne su kawo maka littafin da ya wani dan babu cewa su kawo maka a tabi kai ma za ka bi shi in kuntum sadiki ku kawo wani littafin wanda wai nan in bi shi gaskiya ne dan babu da haka Allah ya ce fa'ila masa shi bulaka فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين to wannan tambaya dukkan ana yi ne Allah ya san ba mu amma da da kake kamar kamar kuna kuna mun kace mutum kuna kamar kuna jariya mutum kuna jariya eh na da kaza kace da kace na kaza kace haka ne amma ga mun kaza kun ce akwai kwawo da masu babu to wannan bayani da Allah ya na baya su zo in akwai littafi wanda ne shari'a in gaskiya ne ku ka babu haka Allah ta faɗa masa jibu lak fa in lam yastajibu lak idan ba su amsa maka ba wannan kira dan babu amsa fa'alam to yanzu ka sani din mai ji ya sani annama yattabi'una hawa wannan mutane kurin bin son zuciya ra'ayi ne abin da ya musu daɗi su bi na bai musu ba su bari yan tamore ne kurin yan wa a kullum duk lokacin da mutum zai magana ta addini a ce kawo hujja ƙur'ani ko suna za ce a yanzu idan ya fara hiyar kyale shi a kai kaza da kaza don babu bai kama aya ba bai kama hadisi ba hiyar shi ta hira ta wani mai hira duk sun fi yan bin alhawa duk mai yawan ba mai kama ko da hirar ce da iya magana eh aka kama magana kanikanci eh da aka yi kaza aka yi kaza ko da hira kana ce mishi aya ko hadisi amma ya shi kauce sai kama hira da misali na banza kirin da haka kurin hujja ce matuƙa babu ta to ka san cewa suna bin san zuci alhawa suna ce alhawa duk wanda ke bin hanya ba an da ci ba in waye ne to san zuciya ne domin ana ce hatta manzo Allah duk abin da ake bi an dai ba wahi bane ba to san zuciya ne kuma Allah mana shaida la duk an hawa in nuna la wahayi yuha duk mutumin da ya bar wahayi inda mun Allah ne bari to wallahi duk ilimin shi ya shiga san zuciya duk inda an babu aya babu hadisi kurin da kani alhawa ko mun yar ko mun da abin da baka dadi din da bari daga wallahi san zuciya ne inda abin da alaka da Allah da shi Allah subhanahu wataala da yayi mu dan wata miji bibirar bibirar makara da gurin ko ji abin da ga dama manzanni ai kusa koya mana su gaya mana ga abin da ga abin da bai so ga yanzu za kaza tun daga arwalla tun da zuwa sallah dan ladar ya ga wanda ya kusa koyar kurin mutum sai a je shi hira ai da aka yi kaza ma can sai aka samu kaza aka samu kaza kurin kaza Allah Allah shaida mu amin da haka Allah ce in dai ba su baka wani ba to ka san annama yattabi'una ahwa'ahum suna bin san zuciya ne kurin alhawa ومن أضل ممن تب من اتبع هواه بغير هدى من الله waye bata babu wanda yi waye batan wanda ke bin san zuciya yace bigayar huda min Allah kai ba shiriya daga Allah ba da abin da Allah yake kenan daga kullo shi ne haka tarayya mushi dan wadon da kama wannan abin sai ake rigima kan in wanda kama kan san zuciya inda daga cima me da kace hujja sai shiga ai malam wanda aka cika daga aya kaza hadisi kaza ya aka gama ya aka samu kaza shi ne ya gano hakan shi ne ya gano hakan me yasa domin dole ce maka domin kai ba kace kai maka aikin sahabbai ya suka yi inda ibada ce annabi ya rayu kuma sahabbai sun rayu me yasa abin ba su yi shi ba sai a rusu ilimi ne kai su ko kuwa na ilimi kai sahabban ko kai san annabin ko ka hisu san Allah ko tsoron Allah in dai ibada ce sa'an an san ba wanda ka samu haka tsoron Allah ba wanda ke su to me yasa kake abin da su ba su yi ba yan wa kanu gaskiya bai wada fa Mm.
kullum wasu suke cewa wa kamar sun da ahli sunna wasu na wai kaka kaka shurare su suna wai wani suke kwallo ka a gaskiya a yi kake ba wani yan wa abin da mutum ya shirya shi ke fama ya kare Mm.
kun bai ya kare ƙarya Mm.
amma addinin Allah a shirye ki ba za ka bane ba ko da ka wani ne ga aya da hadisi kara na ba wani kwana kwana ne da abin da wani shirya shi ne ke fama sai ya kare ita kama kame sai malamai suke cewa abin mamaki duk mu- duk girman malami duk ilimin shi in ya bar gaskiya sai ka ga almajiri al'amini in dai bai ta addini sai ka ka iya wasa da shi sai ka iya bashi wahala ba ne ba tun ba mu madogara kama kama ne sai ka ɗan ƙarfi ma iya bashi wahala don ya bar gaskiya san zuciya ne sai ta kama kame amma gaskiya ƙwararra ce addinin Allah to ta dake babu wahala ba kama kame ta kaji kama kame ka bi naka ko na kakanka da haka Allah ya ce kenan wa man adallu mimman ittaba hawahu waye ya bata kamar wanda ya bi san zuciyar shi bin gani ibn Allah ba shiriya daga Allah inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah bai shi da mutum azalimi ka gaskiya ta zo ka kiya ka shiga bin ra'ayi ka gama yawo Allah shi da mu Amin.
Allah shi gaba ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون na'am Allah subhanahu wata'ala ce wala kad wala kad wasanna lahum al-qawl Allah ce mun kawo magana bayani dalla-dalla a kawo wannan a kawo wannan ba don koyi ba sai don su wa'astu amma ina ba sa wa'astuwa Allah samu cikin wasu masu wa'astuwa ci gaba الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون
Allah ce allazina atainahum alkitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa'anda maka ba littafi na wasu daga cikin malamai na bani Isra'il alkitab Isa Abdullah bin Salam in su kafir Abbas ina da cikin malamai cikin su wannan Allah ya shaida cewa suna da ilimi na littafin at-Taurat ko Injil Allah ce su sun yarda da alƙur'ani tuni cewa daga Allah yake wa idza yutla alaihim qalu amanna bi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ana karantawa ana karanta musu sai mun yi imani da shi innahu alhaq wannan qur'anin gaskiya ne na rabbina daga ubangijinmu kuma inna kunna min qablihi muslimin dama mu kafin qur'anin ka muna nan ba ma gama Allah da kowa muna jira ne ɗan wannan abu ne sananne cikin hada kitab Abdullah bin Salam iya cikin wanda ake ji da shi a cikin Yahudawa ba da Isra'ila suna alfahari da shi lokacin da manzon Allah ya zo Madina ganin ya karanci duk irin siffar shi ya karanta ba ba magana ɗan uwa cewa a nasarar sarma bai zo mutum da hakkun zo cikin alamun Allah ne ba kahin ya zo duk alamomi na cewa shi ne kahin ya dawo annabci duk akwai alamar da ake jin kishin kishin a kai haka kai zo tuja kudin manzan Allah ne daman kahin da aure manzanci duk alamu an gani cewa shi ne illa bi mutum bai da'awa abdullahi bin salam da ake manzan Allah ya yi hijira ana jin labarin iya maka iya maka yanzu ya zo madina shi kuma a madina ke iya zauwa ya ji inda yake ya ce wallahi da na gan shi na san shi ne ya ce na yi sanin shi na yarda da shi ne sama da ɗan da na aiwa sama da ɗana na ciki na idan musamman na wuce da yawa ce da gani na san shi ne ‘yan tambayoyi da yawa dogaye ba za mu ‘yan tambayoyi kai tsaye imani da cewa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba shi da baya amma sai ce ya muhammadu mutane na wani iya ne barusu raye ya ce mutane masu taurin kai ba su san gaskiya amma da za ka gano halinsu yanzu ana nan a shi suna cikin tattaunawa sai ga tawaga ta yahudawa ta kai ziyara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga sunan sun zo ta ce rasulullah za a bar da laɗe daga baya bayan da sun gani ba a ka musu tambaya ni wane ne a cikinsu bayan ka sun ka ga su ga matsayina ka gaya musu cewa na musulunta suka shigo bayan tattaunawa ya ce me matsayin abdullahi bin salam a cikin suka ce ka huwa khairuna wa bin khairuna wa alamuna bin alamuna a ina dan manya ne shi ka manya ya dan manyan mutane ne shi ne malami mafi ilimi a cikin suka mai yabo iya kai yabo a kawai wanda mai babban ne suka ce ya kyautu yanzu mai za ku ce shi inda ya musulunta suka ce allamin ɗin allamin ɗin allamin ɗin kan sai hudu a gaban fita a shahadu allah ila illallah a gabansu kai tsaye ba kunya ko sharruna wa bin sharruna kai tsayewa wannan mutumin banza da mutanen banza kuma kai tsaye ita kaji ku kaji na gama halin su kaji da kurshin kuma kuka ce ɗan manya ne mai ilimi kaza ka a cikin ku amma kaje duk mun kuna ce kun wai ayi sharri ne mutum banza ne kuma ka kenan ba gaskiya ba suke nema kaga da gaskiya ce tun da shi jagora ne kun yi imani shi ne mahi sanin duk tayin Allah cikin kuma ya gano wannan manzo ne daga Allah ba zai na ku imani irin su suhaib irin su cikin malam al-kitab irin su salman al-farisi salman salman kashi ai duk da asali ba amma ai shi ma karantar manzon Allah ya sallama salman al-farisi asali iya cikin masu bata goma ka mutanen farisa a wancan zamani iya samun bakunta iya da alaka da al-kitab masu kai ziyara ga rusu sai shi a wuce kurin bautar da suke ta kiristanci addinin injil a wancan zamanin sai ga yayin nasu na masu bautar wuta su kuma karki bauta ba sai ga addinin su yayi sai ya bi addinin isa duka ya kaure ya bar garin su gaba da masu bauta goma kan samanin falastin hatta kai shi hijima ga malamai ruban iya cewa ya bi malamai daban-daban na allah kitab hekita wataran cikin abin da ya bashi mamaki a kowane rahim wani yamin hidima ya zo mutuwa iya gani in aka kawo sadaka za a raba wa talakawa bai raba haihuwai iya tara zinariya a wani wuri a cikin a cikin ba da kake kun munafiki sai da aka zo ya mutu ana neman albarka ana girma ya ce kai ku za wannan haka kun yi halin shiwa ya je ya gwada musu inda yake koyi kudin su gano ashe ba malam bane barawo ne munafiki ya ce ina bin wannan ɗan wannan ya mutu in je wani san alabar shekaru masu yawa ya ce wanda na je na kusa na ƙarshe malami na ne shi ne jagora na sai ce musulman dukkan alamu mutuwa zai amma duk alamu na wannan annabin da zai zo ƙarshen zamani duk sun bayyana ya gaya masu fa'ana da dini da ciki ya ce amma dole alamun na ga sun bayyana a yanzu babu wani malami mai kamar na kamar ni in zan ce maka gaskiya ka bi shi yana Allah mai cikawa ya siffanta masa ramana hatta da gama da ba ma da labarin hatta garin zai bayyana dai ba saman labarin Salman ya huta Allah mai taimako da katari imani iya tafiya babu alƙibla irin da zai kama mutum kurin da ce bawa ne kuna kama ta matsayin bawa sai da kamar ka kama gani magun kamar da ba ka kama kai harauta ka kama ya aka kama salmanu kuna matsayin bawa ka tare Allah san ni mutum kullum kai kyakkyawan niyya sai aka kai salman garin madina a matsayin bawa aka saida shi a matsayin bawa da yan kuɗi iya hidima a cikin gonakan madina garaken madina ana nan iya jin ishin ishin kin manzo ya zo a makka kaza kaza duk iya ji labarin ba wa yake haka kai manzo Allah ya hijira duk iya ji labarin ya karance shi kuma ya karanta halayen shi ya san manzo Allah bai cin sadaka an ba shi labari bai cin sadaka amma iya cin kyauta wata nace iya kar iya cikin aikin dabino iya sama sai a kasance ana maganar wani ya zo manzo Allah Muhammad ya zo ga Madina ana maganar Muhammad ya zo Madina ana yare ta bi saman iya yin magana da sarrafin da faru hankalin shi ya yi suka gata sai wani ya kaɗi ci da ya wado ƙarshe dai menene aka ce a kaji kaji kaji kaji wani ne zan zan kaza shi ke sai ya ɗauki da biyu ya ce ina mazan da ke ya ce ga sadaka ya mana ga sadaka mazan da sai mai annabi ce a nimacin sadaka sai mai da jini ya tura ma yan kallo ba ce nimacin sadaka annabi ce sadaka ba kenan ya karfi ɗaya ya gani kuma an kwamfi sai dawo da dabino da dabino sai muhammadu ce ga kyauta annabi ya amsa ya sa baki to kenan shi ne ya ce ina roƙonka ya karanta hatta hatimin nubuwa annabi ya da iya tabbata shi na annabta a bayan shaka tamfon da na da kyau annabawa inda shi ya karanci annabi ya shi inda shi ne sai da Allah ka buɗe mun bayan ka in gani annabi buɗe mishi kun gan hadimin da kuwa ko hirin kuɗi wannan sun ga haza ne annabi haka kun ji mani ba sun ga cewa manzo ne daga Allah da yawa haka haka suka kishi da Allah ke Allah ke musu shaida allazina atainahum alkitab min qablihi hum bihi yu'minun wanda aka ba littafi kane shi suna masu imani da shi da alqur'anin da ya kawo wa idza yutla alaihim wa idza yutla alaihim qalu amanna bi ana karanta musu alqur'ani suna cewa mun yi imani da shi innahu al-haqqu min rabbina wannan qur'ani gaskiya ne daga ubangiji da ke inna kunna min qabli muslimin da muka yi yazo dinin musulmi ne kaza mu tayi tare kuma aka suka kama aka tayi Allah ce ulaika أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويضرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون na'am Allah ce ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabar wa'annan masu gaskiya na alal kitab sun ga gaskiya sun bi sun yi imani Allah ce za mu ba su ladan su milki biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa salasatun yutawna ajrahum marratayn mutane uku ana ba su lada limki biyu rajulun min ahlul kitab amana bi nabiyyi sum amana bi cikin ahlul kitab ne da yake ya imani da annabin shi da Allah ya yi ko da ni da nazo kuma ya imani da ni wa abdun mamaluk adda haqqallahu haqqan wali da bawa wanda aka mallaka yayi hidimar mai gidan shi kuma ya biya haƙƙin Allah wa rajulun kanta lau amatun fa'adaba fa'asan ta'diba suma atqa suma fatazawaja fatazawaja yace da mutumin da ya samu baiwa baiwa ce ya mata tarbiyya ya kyauta tarbiyyarta ya yantar da ita kuma ya arme duk wani ana ba ta lada dubin mulki biyu me ka kenan can bauta da ya iya Allah kitabu addinin yahudanci ne nasaranci ne ran bauta tana nan ladan a wajen Allah kuma ga zai tsandan musulunci ana limta mai lada biyu na ibada biyu na annababi da biyu ya ce wannan Allah ya ce bi masu saboda dalilin haƙuri da suka yi a kan bin gaskiya a kowane zamani sai ka yi haƙuri a kanta za mu gano cewa dole domin sun samu tsangwama ga jama'a su tabbas sun sami tsangoma iyakar tsangoma da gabas ya ce wa zal'una bin hasan sai'a suna amma suna mai da bisaramawa ana musu wuta da jafali amma ce suna mai da mummuna da kyakkyawa kun ba marauta ba ne wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma muna suna badawa ba marauta ba ne suna bada daga cikin abin da muka ba su وإذا سمعوا اللغو وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه idan suka yi wata magana ta banza duk wani shashi wani shirme duk abin da ba kan kai ba kan addinin Allah ba duk wani abu na shirme ba a yi da su arar ba suna kawo da kai na an san idan da ana ɓanna da kai yanzu sai ka ce ka wasa ka san dole ka haƙuri da abokan wancan zaman ka na da da tare kuke bid'a ta suna ta wafiya ta armi duk da ku ake duka da ku ake ta duk wani bid'a da ku ake da da kai ake zuwa a yi da ku sai ka ba ka ce wane ce a Allah kuma masha Allah Allah baka ne sunna gurin sunna gurin ka san dole ka gudu yanzu ka suna iri iri to wannan bai sa su koma a aradu sai su kau da kai wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum ne dole ne ko ina shi eh ku yi naku naku ne mu ga namu kun iya ku bi da kuma musulmi ko ko daga nashi ku rike kan ta ku mu mai namu ku yi aikin ku da ko kace sai ku yi mu ma za mu yi namu salamun alaikum ne ta da zama lafiya zama lafiya eh salamun alaikum da nan ta jahili mu ba ma bukatar wawa ba ma bukatar wauta can ku zamu mu ba rigima da mu can ku ba rigima da mu Allah ya ce gaba إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين
na'am dan wannan kamar da Imam Bukhari ya karuwa ya Imam Muslim saukar wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam an san babu wani a cikin dangin shi wanda ya mai kyautatawa ya rungume shi ya kula da shi har lokacin girma har lokacin armi kamar Abu Talib ba masa yadda Ali iyakal hatta abu da yawa na gallazawa a Makka suna diban dattijin taka Abu La- Abu Talib suka dan raga mishi shi da ake kira ake ake kira cikin tarihi ake aka ta'amul huzn ana kira shekara bakin ciki da ga cikin tarihi musulunci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam me amul huzn shekarar da Abu Talib ya rasu kuma Allah ya maka hadisi ga hadisi mutum hadisi bangaren mata shi mai taimaka mishi da kama mishi haka Abu Talib an shi suka da suka mutu annabi kuma ya samu damuwa to wannan Abu Talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma abu ɗalib ya yarda manzo Allah bai yi wa ya ƙarya bai yi wa ya ƙarya ɗin shi amma gargajiya ba za a yi gargajiya da miyagun abokai bai rabar imani kurin to nan har lokacin mutuwa ba ta bar shi ba manzo Allah sallallahu ya zo kan shi iya lokacin gab da mutuwa bai mutu ba ya cikin shi lafiya yace ya ammi ina nema a wajenka kamar kalma guda kalmar shahada kadai duk abin da wuce baya in samu hujja a wajen Allah ta cece ka Abu Jahal Abdullahi bin Abi Umayya me yago abokai suna zamne sai Abu Talib a tarka babin da zaka kana ki abu zaka bar addinin babanka saka manzalan iyaye mishi da kalmar shahada suna cewa zaka kiyamace addinin Abu Abdul Muttalib zaka bar addinin uwaye da kakalu abu nan ga abu dalib manzo ala iyaye suna yi me yago abakai iya karkata suna ga alama kamar zai haba zaka bar addinin yara addinin ka bar addinin yara ka bar yara ka bar addinin babanka karshe dai suna yi suna yi a lokacin na ce gaskiya ce ya muhammad ka yi haƙuri ya ce wallahi ɗan ba don baka a zarge ni da cewa ciwon mutuwa tsufa ya zo mini amma zargi na bar addinin wanda ka gano ɗan ba don shi ba ce wallahi da na wannan kalma guda ko da mata maka rai amma ga sai ce ce ka dangana da ba zan iya ba zan mutu kan addini abu sadi haka kuma mutu shine Allah subhanahu wataala kan haka ya ce innaka la tahdi man ahbabta kana annabi ya samu damuwa kwarai an mun shi bai ci gaba da imani sai ka ga inda shiriya din hannun shi da yake to bai da rawa bai da ban imani yace aka ce innaka la tahdi man kai ba ka akwai akwai hidayah akwai akwai tadallat hidayah akwai ta tawfiq kai za ka wa mutum dilala kamar bai daita amma tafi ka tabi shiri wa anan Allah ba za ka iya bayani na kada tahdi lakan muslim na kada tahdi lakan muslim malaka kana shirye su wani annabi ya shirye mutane amma nan ya gwada musu ne hanya su su bi amma shiriya ta muwafaqa ka gane gaskiya wannan ba aikin ka bane ba innaka la tahdi man ahbabta kai ba ka shirye da wanda kai kake so amma walakin nan la yahdi man yasha Allah yake shirye da wanda ke so kina shirya a hannun Allah take ba hannun ka ba take wannan kan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san Abu Talib ya mutu babu imani yace ama la astaghfiru laka ma lam anha anka zan ci gaba da kuma gawara ta Allah mar da ba ana ba wajen ba ana shi ba ta ko Allah ya sabkar makan lil nabi walladina amanu an ka rubuta shi dole kan kullu ko ba ko Allah sabkar da aya cewa makan lil nabi walladina amanu bai dacewa ga annabi haka bai dace ga duk wani mai imani an tafi mushriki walau kan kullu ko ba bai dacewa ka lauki gafara haka ya mutu daga shi ne ba ana shi ba to yanzu hali ya zo bai da ce ga annabi ko wani ga annabi ko masu imani sai nemi gawarar Allah ga duk wani wanda yake in dai mushriki ne ko mun kusa shi da su kenan annabi ke ana shi kenan amma Allah ce walakin nan la yahdi man sha Allah shi ke shirye da wanda yake kenan ba zai ba annaka ba wa a'lam bil muhtadin kuma Allah shi ne mai sani su suka tantance shirya wannan shine abinda yake tabbatar cewa shiriya a hannun Allah take an gwada mu lokaci Allah kai musu gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh